أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa ga ci gaba da karatunmu na wannan littafi albalagatul wadiha insha Allah ta'ala za mu tashi taqsimul isti'ara ila asliya wa tabi'iyya to kada manta isti'ara na da rukunai guda na aga akwai al-lafzul musta'ar kalman da aka arota sai al-musta'aru lahu sannan kuma sai al-musta'aru minhu a aro kalma a yi amfani da ita figuratively da wani ma'ana wanda ba nata ba shi ne ma'anan isti'ara to a nan zai mana magana ne akan karkasuwan isti'ara ta wani mahanga daban zuwa asliya da kuma tabi'iyya to a ka'ida suna ce mana takunu listi'aratu asliyatan isti'ara takan zanto asliya ce idza kana al-lafdhu alladhi jarat fihi isman jamida idza kana ismu alladhi jarat fihi idan sunan da ta gudananta akai isman jamidan suna ne jamidi wato idan suna ne ya zanto ba mushtaki bane daga sandararren suna ne a sunan ne aka gudanar da istiyara din to na istiyara zama istiyara asliya nabi kuma ka'ida ta gaba tana cewa takunu listiyara tabi'iyya istiyara ta kan zanto tabi'iyya idza kana al-lafdh alladhi jarat fihi isman mushtaqa idan ya zanto sunan da lafzin lafazin ta gudanar ta akai mushtaqi ne watan kalma ce wacce aka ciro ta daga wata kalma au fi'ilin ko kuma ya zanto an ciro ta ne daga fi'ili daga fi'ili to kaga nan zamu gane galibi isti'ara tabi'iyya na farko dai bambancin da isti'ara asliya ita isti'ara asliya abin nan jamid ne lafazi ne jamid ko kuma suna ne jami'in isti'ara a tabi'iyya shi kuma mushtaki ne za kuma lakarar masha'allah insha'allah zan zan zan bugu makawai ya alaba da lada wancan kuma na tura yawwa amma ko in sun ce kamar da sun kaɗan mana mu da su fidiya ba ka samu dama ba to Allah baka iko jazakumullahu khairan wa sallallahu na'am ita isti'ara tabi'iyya ana samun ta ne a suna da fi'ili isti'ara asliya kuma galibi ana samun ta ne a suna kawai kun gani wannan na cikin bambanci tsakankanin su isti'ara asliya jamid ne suna ne jamid ne amma kuma isti'ara tabi'iyya ita za a yi samun ta suna za a yi samun ta fili wanda ke mushtakai ne kullu taba'iyatin qarinatu hamakaniya qarina da ke nuna cewa wannan isti'ara ce taba'iyya to qarina nan makaniya ce wata akan ita akan kawo ta ce ta hanyar kinaya wa idza ujriyatil ujriyatul isti'aratu idan isti'ara aka gudanar ta da ita fi wahidatin minhuma ga ɗaya daga cikin su wata aka ce wannan isti'ana ne tabaiya ko kuma isti'ana ce asliya to ba za a iya gudanar da ita kuma akan wani ba imtana ijra'uha fil ukhra ya hanantu a gudanar da isti'aran ga dayan misali idan muka ce nan isti'ara ce asliya to ba kuma za mu ce isti'ara kuma za ta kuma zama isti'ara tabi'iyya ba kuma shine ma'ana to ga misalai nan karar a cikin ga misalai nan a cikin littafin al'amfila kalar mutanabi ya sifu kalman mutanabi ke cewa yana siffin tona alkalami to ya mujju zalaman fi naharin lisanuhu wa yafhamu amman qala ma laysa yasma'u ya mujju zalaman gashi ne yana tofar da wani duhu fi naharin cikin wani yini lisanuhu harshensa takadirin ibarin shine ya mujju lisanuhu zalaman fi naharin biro ne yake siffanta shi yanda idan ka ɗora biro a kan farin takarda birin nan zai rinka tsintar da tawada to shi ne ke cewa ya mujju zalaman wanda nake yabo gashi nan yana gashi nan kan birinsa lisanuhu harshensa ya mujju zalaman yana tofar da wani duhu fi naharin akan wani yini wa ya fahimu amman kala kuma shi yana fahimtar akan wane ne yake magana shi biro inda kana rubuta ma sarki wasiƙa shi birin ya san kana rubuta wasiƙan ne zuwa ga sarki ma laisa yasma wa abinda shi bai ji biro bai jin mai ke rubuta amma dai ya sun mai ke rubuta to idan muka lura nan kun ga zalaman din nan wannan shine lafazin da aka gudanar da isti'ara a kai na farko ya mujju midadan ya muddu ya mujju midadan ka zalamin kun gani ya mujju midadan yana tofar da wani abin nan tawada fi ka zalamin kaman wani duhu wai ma'ana yanzu idan muka ce ya muddu zalaman ya muddu midadan yana tofar da wani tawada ka zalamin kaman mene kaman duhu to yanzu ina mushabbah din ma'anan a inda na faɗo kaga midadin shine mushabba ka zalamin zalamin shine mene mushabbahu bihi to amma idan muka lura da kyau kwata-kwata tsakanin da tsakanin midadan wanda shine mushabba da zalam mushabbahu bihi wanne ne aka kawo wanne ne ba kawo ba kaga zalama aka kawo wanda shine mushabbahu bihi ko to tunda an share mushabba sai aka kawo zalaman shine mushabbahu bihi to wannan ya zama ta zama isti'ara tasrahiyya tasrahiyya tasrahiyya kenan farko kenan abin da zamu fara ganowa to sai mu dubi zalaman shin wannan zalaman din idan muka lura da kyau lafazi shine al-lafzul ladhi ujira fihi al-isti'ara fihi al-isti'ara to idan muka dubi zalamin nan kalma ce wacce take jamida ko ko a mushtaqqa ce an ciro ta ne daga wata kalma kaga zalam asalin shi haka an san kalma haka take to isti'ara nan ta zama ta wannan mahanga din ta zama asliya ta zama asliya fi naharin a cikin wani yini ma'ana fi warakin kanaharin fi warakin kanaharin cikin takarda kamar yini to yanzu an kawo mana da za a kawo warakin warakatin da kuma naharin wane ne mushabba kaga waraka da ba a kawo ba amma naharin fa mushabbahu bihi zai zama to sai aka share na'am to an tabarakallahu fikum adalla sai aka share mene sai aka share mushabba shine waraka ko sai aka zo da mene mushabbahu bihi to mushabbahu bihi nan kaga ai istiyara ta zama tasrahiyya tasrahiyya to idan muka dauki nahar mushtaki ne ko ko jamid jamid ne saboda haka istiyara nan ta zama istiyara asliya shi ne ma'ana abinda ake sa nuna mana ka gani shabbaha sha'iru alkalama bi insanin shabbaha sha'iru alkalama bi insanin sun mahudifar mushabbahu bihi wani mizo ilaihi bishai milawa zimi yahuwa al-lisan falisti ana makaniya ta kuma kula da lisani hudun nan ba wa shubihal midadu bizalami bi jami'is sawadi wasu irin lafzul dal ala al-mushabbah bihi lil mushabbah ala sabil al-istiyara at-tasrahiyya wa shubihal waraqu bin nahari bi jami'il bayad thumma istu'ira lafzul dal ala al-mushabbah bihi lishabahi ala sabil ala sabil al-istiyara at-tasrahiyya ka ganin shi to wakala yukhatibu sayf ad-dawla kuma ya faɗi wata waka ina magana da sayf ad-dawla uhibbuka ya shamsa az-zamani wa badrahu wa illa mani fika as-suha wal faraqidu uhibbuka ina son ka ya shamsa az-zaman yana yaban sayf ad-dawla ne ya kai wannan rana na zamani wa badrahu kuma tauraron sa wa illa mani fika suha idan har tauraron suha ya zargi ni akan ka ina nan ina nan ina son ka bazan bace bazan bari son nan ba wal faraqid tauraron suha da kuma faraqid to anan idan muka lura da kyau mutanabbi anan baitin yana siffanta saifin dola ne da shamsu rana uhibbuka ya shamsu zamani ai uhibbuka ya saifin dola ka shamsin kunga ai bai kayo saifin dola ba yanzu ya aro lafazin a shamsu ne ba da ma'anar rana ba da ma'anar yanzu shi ne saifin dola yanzu kaga ai da ya ce muna uhibbuka saifar ya saifar daula kaga saifar daula shine zai zama ne mushabba anan ka shamsin kaga shamsin zai zama mushabba bihi to sai bai kawo ba kawai sai ya kawo mene sai ka maka mushabbahu bihi kaga yasa yara ta zama tasrahiya to kuma sai ka kula da kyau shamsu jami'in ne ko kuma mushtaq shikenan istiyara ta zama asliya wa inna man fika suha wal faraqid suka ce as-suha tauraro wal faraqid amma anan wai yana nufin idan wa illa man fika suha idan har kananan mutane talakawa sun sun zarge ni akan ka to kalmar as-suha da faraqid ai duka kaga abin nan ne wa illa manifika ya saifar daula kasuha wal faraqid kun ga ai bai kawo saifar daula ba to sai ya aro afwan wa illa manifikan nasu kasuha wal faraqid wa illa manifikan nasu kasuha ko da ko a ce mutane sun zargi ni akan akan ina son ka da kuma kananan taurari to lafazin as-suha da faraqid anan yana nufin talakawa ne ga su taurari ne amma yana nufin talakawa ne to takaddirin ibanan mu shine wa illa manifi kan nasu kasuha wal faraqid kaga annasu an sai zama shabba as-suha da al-faraqid sai zama ne mushabbahu bi to kaga tasrihiyya kenan amma idan muka lura as-suha da al-faraqid kalmomi ne jamidai ko ko mushtakai ha kalmomi ne jamidai shikenan istiyara ta zama is asliya to ba za ka kuma ka ce wai istiara kuma za ta zama makaniya ba kuma ana a'a idza ujriyat fi wahidin minhuma umtina ijra'uha fi al-akhar wa qala al-mu'arrif rafa mu'arrif yake cewa a cikin wakan taziya fatan wani saurayi ne ashqatul babiliyatu giya tebeginsa hikibatan na tsawon zamani kun gane ko? falon ya shafi ha min hubi rashfin sumbanta kis shi na rashf ko tuma tsotso tsotson da ya rinka yin magiyan nan yana sha a lokacin da yake raye falin mashfi ha bai wadatar da ita ba wala lafmin haka nan kuma ballanta na sun bantanta da yake yi to anan ina za mu ina ne alafazul musta'ar anan nan ya kamanta albabiliyatu ne shabbaha sha'iru alhamra الذي استعار وارد البابليه بامراه ya siffanta giya ne da wata mace kaga fatan ashqatul babiliyatu kamra'atin kaga albabiliyatu zai zama ne mushabba imra'atin kuma zai zama ne mushabbahun bihi mun gane shi ko alhamdulillah to kaga nan ash-shamsu shine al-lafzul musta'ar afwan al-babiliya shine al-lafzul musta'ar sai kamanta shi da mene imra'a mace wayin kan nan wayin kan nan bai kawo macen ba amma dai ya share sunan mace anan sai ya kawo wata kalma da kuma ke nuni akan mace ina kalmar ashiqatu wai sai ya kawo giya ya amfani da ita da nuna cewa giya ma tana yin bege kamar yadda mene kamar yadda mace take yin bege isi ana bakariya ka to idan muka lura da kyau albabiliya jami'in ne kuka mushtaq kaga jami'in ne shikenan ta zama asliya kala ta'ala Allah ya ce walamma sakata an musal gadabu akhadha alwaha yayin da Musa annan Musa fushi ya saukan masa akhadha alwaha sai ya dauki waɗannan alluna da aka mishi wahayin a taura ciki wa fiha wa fi nuskatiha a cikin kofi na wannan allunan hudun akwai shirya wa rahmatan da kuma rahma lillazina hum lirabbihim yarhabuna ga wannan da suke jin tsoron ubangijinsu to kaga anan zamu riki menene sakata shi sakata nan yana da ma'anar intiha takadirin ibaran shine ayan shine kamar ka ce walamma sakata an musal gadab ko walan manta hal gadabu an musa kasukuti to kaga sakata anan ai fili ne ko to ko ma baka je ko ina ba kawai kace istiyara ta zama nan tabi'iya kawai tunda fili ne kaga kuma gairu jami'i ai domin sakata fili ne da ka da kamar ya ka cire shi as-sukut shikenan istiyara nan ta zama tabi'iyya sannan makaniya to ko baka da dama ka ce kuma isti'ana zaka sake gudanar da ita ka ce mata kuma mene ka ce mata kuma asliya a'a tunda ka ce ka gudanar da ita sakamako ya ga ya tabbatar da an isti'ara ce wace iri a tabi'iyya fatan ashqatul babiliyatu kamra'atin Allah ya samu dace in dai ba gama rayuwa ba to za ka ta ganin jarabawa to nan shabaha intihaul gadab bi sukutin rajul ثم استعير ثم استعار اللفظ الدال على المشبه شيء مشبه به شيء الغضب للمشبه وقال المتنبي في وصف الأسد متنبي نصفن تون زكي يتي ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيل ورد تون ون زكي ني إذا ورد البحيرة duk lokacin da ya tunkaro kogin da ke nan iraki na'am to kun ga nan wa idha wardun idha warada al-buhayrata shariba warada wani fure ne duk lokacin da ya tinkaro yazo yazo abin nan tabki zai sha ruwa kaga nan ya kaman ya kamanta mene ya warada din da ya ce fili ne ko shabbaha wurudul asad bi wusulihi nan ya yi dai kamfani da warar da ne yana nufin wasala shi kenan sai share kalmar walamma wardun idha warad al-buhayrata shariban to sai kawo lafazin warada yana nufin mene yana nufin wasala wardun idha wasala kawsulil insan shikin bai shi bai kawo a shi mushabbabi ba waradal furata za'iruhu wan nila waradal furata alfurat kogin da ke tekun kogin da ke can kasan misra a iraq annil kuma teku da ke kasan misra to wardin wardin ba'iru wardin furatu furata sa'iru wannan shi wani saduki ne wanda waradar furata wanda gunjinsa za'iruhu gunjinsa ya iso tekun furat wani ne da kuma na misira watan yana son inu sufanta maka shi wanda nake bannan wani zaki ne ko ya yi kama da zaki duk lokacin da isowarsa ga tafki a halin mai sha ruwa ta yi kama da tafiyan wannan zaki da zai yi take kenya tun da kogin frat har zuwa nil to kaga sai ya siffanta ya kawo kalman warada yana da ma'ana mene wasala to shabbaha wurudil asad bi wusulin insan to da haka ita ma istiyara ta zama ta bayyana insha Allah ta'ala shi a kara bincikawa da sharhi nan da kuma ji daga malamai sai mu ƙara fahimtar matsalar insha Allah Allah ya samu na yasa abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah ya ba mu lada wannan ne kuskure kuma Allah ya fahimtar da mu kuskure ne bayan mai kan gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk